وبشرى لي صدري ويسر لي امري وانا عقدة من لساني يفقه قولي ولا عوة الا بك إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة شابيو قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan Mars haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da hudu mun dawo za mu ci gaba da karatu alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul safat ko suratul yaqin inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana irin sakamakon da ya tanada ga kafirai idan suka shiga gidan wuta bayan Allah ya gaya mana cewa فإنهم لآكلون منها فمالئون منها بطون ثم إن لهم عليها لشوبا من عميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم sai Allah ya ce duk wannan abin da muka faɗa muka gaya muku cewa makomar wa'annan kafiran wutar jahannama ai wutar jahim abin da yasa muka yi musu haka innahum alfaw aba'ahum dhallin hakika su sun dace sun iske irin hanyar nan ta iyayensu ɓatattu kuma sun bi wannan hanyar shi yasa da su da iyayensu ya zama makomarsu wutar jahimus nan bin hanyar iyaye in hanyar ɓata ce kuskure ne saboda yanzu gashi Allah ya ce mu nan lallai sun zo sun iske hanyoyin iyayensu ɓatattu sun bi shi yasa Allah ya maida da su da iyayen nasu makoma su wutar jahim to amma idan hanyar iyaye ta zama cewa a'a hanyar iyaye hanya ce mai kyau to kai ko baka da dalilin da zaka canza dole ka bi hanyar iyayenka dan zaka ji annabi Yusuf alaihi salam yana cewa yana magana ba a cikin yana ma yan gidan burka na wa'azi yana cewa wata ba'atu millata aba'iya Ibrahima ya cewa ni na bi addinin nan na hanyar iyayena annabi Ibrahim da annabi Isaka da annabi Yaqub to kenan kullum abinda musulunci yake nema ga mutum ka iske iyayenka na kan daidai dole ne ka bi su ka iske iyayenka na kan bata to ba dalilin da zaka bi su sai dai kai masu zamantakewa ta yau da gobe a ta 'yan mu'amala dai wadda za a samu a rabu lafiya. fahim ala asarihim yura'un kuma su sai suka zama suna ta gaugawa suna sauri akan bin hanyar iyayensu kenan duk wanda ya zama cewa ya zo ya iske hanyar iyayen shi ba ta daidai ba ce kuma ya zo ya kama wannan hanyar iyayen nashi ya kama bi da gaugawa da gaugawa to inda aka kai iyayen shi shi ma canza shi فهم على آثارهم يهرعون قد ضل ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر انظر كيف كان عاقبة المنذرين Allah subhanahu wata'ala ya ce aksarul awwalin mafi yawa daga cikin al'ummatan farko wala qaddalla hakika sun bace in ka dauki tun daga annabi Adam alaihi salam da irin abubuwan da ya gudanar sai da a cikin ‘ya'yan shi aka samu kafirai masu bautar wuta, wanda ƙabila da aka gama abin da ake yi aka gama ya kashe ɗan uwan shi Habila ƙarshe da ya ɗauki wannan ƴan uwar ta shi suka gudu zuwa yayi da shi da ƴan uwan shi da ƴaƴansu suka kama bautar wuta kaga an samu kafirai haka nan annabi Idris ya yi shari'a ne shari'ar baban shi annabi Adam a annabi shi su nake son ce annabi shi su shine dan autan annabi Adam shi ma cikin jama'an shi an samu batattu dan shi annabi Idris an samu batattu to balle kuma kana ma annabi Nuhu da zamu zo kan shi nan gaba kaɗan. wannan shi annabi Nuhu tsawon shekarun da yana kiran mutane ga Allah kwata kwata mutum 80 suka yi imani da shi duk duniyar kafirai shi yasa ubangiji ya ce wala qad dalla aktharul awwalin ai hakika mafi yawan mutanen farko sun bace ba su bi Allah ba babu wani annabi da ya samu nasarar da awa irin manzon Allah shi kadai ne ran da zai wafati karamin lissafi na wanda kowa ya ittifaki a cikin cewa lallai manzon Allah ya koma ga Allah ya ban musulmi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a faɗin duniya in ba shi ba duk za ga wasu minus minus minus haka abubuwan suke tafiya Allah ya ce wala kad arsalna fihimul munzirin hakika kuma duk wa'annan al'ummatan mun aiko masu da manzanni masu masu gargadi masu jan kunnen su akan su bi Allah amma duk da haka kuma suka yi tabata suka yi tabata suka yi tabata zaka ga cewa dai mafi yawa mutanen duniya duk lokacin da Allah ya aiko manzanni za ga masu imanin ‘yan kaɗan ne, marasa imanin su da suka fi yawa. Kuma wannan abin har yanzu, duk yanda a matsayinka na musulmi, ɗan gyara zama wasu su shigo suna a shigo ciki za a samu turan zama. A in ka kalli har yanzu, idan kawai kana ƙasan musulmi, sai ka ganin musulunci na da ƙarfi, musulunci na da yawa. Amma da ka tafi wani ɓarayi na ƙasa ku ka sha mamaki. Yanzu ƙasanmu nan Najeriya, inda za ka ga musulunci tamman tamman ana yin shi. To, kahin dai ka wuce domin tarayya Abuja ne. Amma da kai gaba can sai abu ya baka mamaki. Abin da za ka so mutum karo da shi, sai ka so mutum karon da wanda su sun haɗa musulunci da kiristanci suna ta yi, wai da inda aka tafa isha ne. in ka ɗan matsa sai ka je ka iske al'adu sun mamaye musuluncin. Al'adu sun mamaye musulunci wanda kuma wannan al'adun suna iya zama kafirci. Za ka je ka iske mutanen da su al'adarsu in an tashi aure da sarkin gari da limamin gari da fastar gari da duk wani mai mutunci a gari daman daga mata goma abin da ya sama ne. za ka iske limamin juma'a zai taho masallaci da ma ya je matan shi guda goma yana gaba da sandan shi zai hudu ba suna biyu ana mai kiɗa yana rawa za shi masallaci ka iske musulmi an masa mutuwa kawai za a kai gawa masallaci a yi mata sallah amma da ganga da bushe-bushe gagagan gagagan gagagan wai ana mata munna za ta ce gun Allah to inda kake nan kake ganin musuluncin da yawa amma dogon guguwan nan da ake da kayan nisa sai ka sha mamaki inda za ka ji ana cewa musulmi musulmi musulmi masallacin juma sai ka ga wannan masallacin bai wuce dan wani masallaci a ango kuwa shine central mosque inda ake wada na gari gwamma ma irin yanzu da musulmi suna samun arziki abubuwa na wadata kai akwai akwai akwai gurin da aka gayyace mu maulidi cikin yankin fatakwat din nan da yake ni na sa doguwar riga aka jallabiya muna tafiya an dan sauke mu nugu za mu tsallaka eh na ga yara suna ta leƙuwa suna Allahu akbar Allahu akbar sai ne ce mana da Allah ka daga kalle su wai sun ga musulmi ne to a talabijin ana nuna musu in an ga musulmi Allahu akbar ake ta su ba su san sallah ba ba san musulunci ba to haka duniya take kewaye musulmai yan kaɗan ne duk a cikin dubu in ka kasa duniya duk dubu zai wahala ka samu musulmi ɗaya duk dubu kafirai sun fi yawa su ke yi to shine Allah ya ce wala qad dalla qablahum aktsar al-awwali wala kana arsalna fi mul munzirin kuma hakika mun aiko masu da yan gargadi mun yi wa'azi mun aiko manzanni sun yi wa'azi yanzu a duniyar nan ina ne zaka shiga ka samu wani mutum wanda zai ce bai ji labarin kiran manzon Allah ya zo ba akwai shi ba wani mutum da bai sa akwai musulunci ba amma kullun kafircin faɗaɗa yake in musulunci ya faɗaɗa shi kenan amma dai kafircin shine mafi yawa daga cikin mutanen duniya Allah ce da haka mafi yawan mutane sun ɓace kuma mun aiko musu da munzari fanzar kai fa kana aqibatul munzari Allah ce to kai mai sauraron Qur'ani to sa dogon haske duba ka gani yaya ƙarshen masu wa'azin nan ya kasance shin da suka zo suka kira mutane kowa ya sallama ya bi Allah a'a daga cikin su ma wasu wanda suke ma'azin suka kashe su wasu suka kore su wasu suka matsa masu ba su samu dama isar da saƙon ba Allah ce za ka duba ka ga haka musulunci ke tafiya haka saƙon Allah ke tafiya idan annabawa sun zo da annabta to za ka iske cewa mafi yawan mutane kan ɓata suke rayuwa kuma kan ɓata suke mutuwa in kaɗan ne ke bin addini su bi annabi su anshi saƙon Allah to Allah ka sa muna cikin wannan ‘yan kaɗan ɗin. Na'am.
Illa ibadallahi mukhlasin.
Na'am.
Wala arna daina nuhun fala ni'mal mujibun. Wa najjaynahu wa alahu min al-qarbil azim.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce idan annabawa suka zo da saƙon Allah to ba wanda ke an san wannan saƙon ya sallama mu Allah lamarin shi illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah masu tsarkake aiki tsakaninsu da Allah su kaɗai ne za su bi manzannin Allah su kaɗai ne za su yi imani su kaɗai ne za su yarda da abin da ake kira to kaman Allah ya maka dunkulallen magana da ya ce na aiko masa da masu gargaɗi amma ba su anshi saƙon nan ba illa ibadan lalin kulafin face sai bayan Allah ‘yan kaɗan, to Allah zai ci gaba da yi maka bayanin istoshin annabawa ɗaya bayan ɗaya ka ji yadda suka kwashe da annabawansu. Amma nan duk Allah zai ta kawo istoshin ne datsi datsi datsi datsi ba kamar yadda Allah ya shimfiɗa su a cikin suratul anbiya ba. ba duk mafiyawan annabawan da Allah ya kawo babu annabin da Allah bai shimfiɗa bayanin shi ba A to Z tun daga farko har ƙarshe to amma nan Allah kawai zai rinka jefa maka datsi an yi annabi kaza an kaza ka ji yadda aka kwashe su annabi kaza an kaza ka ji yadda aka kwashe su wannan kuma wata hikima ce da balaga irin ta alqur'ani dan me alqur'ani tun da ya san ka baro bakara ka baro ali imrana ka baro nisa'i ka taho ma'ida, ka taho, ka taho, ka taho, yau haka wuto yasin, ka kama wasafat, to duk abin da za a gaya ma na Ƙur'ani an shimfiɗa maka shi a baya. Yanzu sai dai kawai a ranka summarizing takaice ‘yan abubuwan kawai ɗan gaya ma wannan, ɗan gaya ma wannan, sai ƙwaƙwalwarka ta koma baya, to ya aka yi a baya sai alƙur'ani ya gaya maka. Ubangiji ya ce wala kan na da Nuha. Hakika mun kira, hakika annabi Nuhu ya kira mu, walƙan nadana Nuhun, haƙiƙa annabi Nuhu ya kira mu lokacin da ya ga abu ya kai. Ya gaya mana cewa ƙala rabbi inni da auti ƙaumi, lailan wani hara, walam yazidum da'ai illa firara, wa inni kullama da autu li tagfira lahum, jalu asabi'ahum fi azanihim, wastaghshaw thiyabahum, wastaq ya dinga dai can ƙarshe da yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina annabi Nuhu alaihi salam bayan Allah ya aiko shi yana da shekara arba'in ya ci gaba da kiran mutanen shi zuwa ga Allah sai da annabi Nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah amma ittifaƙin malaman tarihi samansu da ƙasansu kwata-kwata sun ce duka mutum tamanin da biyu suka imani da annabi Nuhu a cikin shekara ɗari tara da hamsin kuma yana cewa in rabbi inni da auti qaumi laylan wa nahara yayi musu wa'azi da safi yayi musu da rana yayi musu da daddare ya bi su gidajensu ya bi su gonakansu ya bi su wajen kasuwancinsu ko ina bin su yake yana musu wa'azi amma yace Allah alam yazidhum da'i illa shura Allah duk kiran nan da nake musu kiran nan bai kara musu komai game da ni ba sai gujewa a cikin wa'azin nan na annabi nuhu alaihi salam dan qur'ani ya gaya mana irin gumakkar da mutanen suke bauta dan su bata gunki su wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا su gumakansu biyar ne su ne manya-manyan gumakan da kowa ke bauta bawa a garin amma kuma idan mutum ya kasaita da ibada to za a ba shi dama ya gunki a gidan shi a ci da haka babu gidan da ba gunki haka suke ta mu'amalarsu da Allah ya ku annabi Nuhu ya gaya musu cewa wa'annan gumaka inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan gumaka ne kawai kuke zuwa ku sassaka ku sufanta sufofi irin naku kuma ku zo ku rinka yi musu bauta annabi nuhu ya ci gaba da kira yana kira yana kira amma sai ya zama sai dai daga waje ake imani da shi cikin gida ba mai imani har sai a cikin wannan halin annabi Nuhu ya auri wata mata. Da ya auri wannan matan, to ita ce aka yi sa'a, ‘ya'yanta sun aikin musulunta. Akwai samu da hamu da ya fi su, duk ‘ya'yanta ne sun musulunta. Amma akwai kan'ana shi uwar shi daban, da ‘yan uwan shi, shi uwar bata musulunta ba, shi ma bai musulunta ba, ‘yan uwan shi ba su musulunta ba. Annabi Nuhu alaihi salam da ya ta kiran mutane ya ta kiran mutane daga cikin irin matsalolin da ya tunkara sauran tsatsi ne mai sai su taro kamar taron idi amma in an yi taron a ce kowa ya fito maza da mata duk mai bautar gunki ya ɗauko gunkin shi sai su zo su jera gumaka kululu sai a kira sunan babban gunki a ce wuddu ka tsine manuhu sai a ce amin amin amin suwa aka tsine mu nuhu kai mai kaza kai mai kaza ka saukan mai da bala'i kai mai kaza kamar da yadda za a fita kokoro ana Allah kai mana kaza ana amin Allah kai mana haka za su da an kuma a ce a nuhu ai kai an gama da kai ai bala'i kuma shikenan annabi nuhu sai ya ƙara lafiya sai ya ƙara ci gaba sai da suka shiga wajen ɗari takwas suna wannan aiki. ‘Ya'ya sun gada gun iyayensu, jikoki sun gada gun ‘ya'yansu, wasu ma kakanninsu ma annabi Nuhu ya san su amma su ba san kakannin amma sun da su suna faɗa da annabi Nuhu. Shi yasa Allah ke ce masa atawa sau bi bal um qaumu tabu. To shi kenan matakin da suka ɗauka na ƙarshe sai suka ɗau matakin kisa. daman shi ne al'adar kafirai. Idan kafiri diye abin da zai ya gama bai ci nasara ba, sai sai to wannan a share shi bayan ƙafa. Wannan shi ne al'adar kafirai, shi ne al'adar azzalimai. To shi kenan sai aka fara kafin wannan matakin sai aka ɗauki babban matsayi sai aka ba kar'ana ɗan annabi Nuhu a gwamnati. da niyyar idan ya ga ɗan shi ya shiga gwamnati ana damawa da shi ba zai rinka suka alloli da gwamnati ba ai ko yan duniya za ka suke ko da an ga wani mutum mai mutunci ya ƙi masa hannu sai a jawo babban ɗan shi ake an ba shi minista ko ba haka suke ba in kai malamin addini ne kana kan daidai kana yin Allah in an ga kai ba ta nan kake ba ya ɗauko ɗan kai ake an ba shi mukami kaza an ba shi in ma ba kai sa'a ba sai a ce a kara mutalla ai wannan ba mu za ka yi tsaya takara kaga da ya tsaya takara ya ci malam na da bakin magana shehu na da bakin magana da ɗanka ake damawa wannan halin kafirai ne halin kafirai ne ƴan duniya da yawa suna kashe malaman addini da haka a ɓata maka ƴaƴa a wulakanta su sai a rushe gidanka to shikenan za ka ɗauki kan'ana aka sa cikin gwamnati bayan sa cikin gwamnati aka ba shi matsayi babba sai aka ce to yanzu kai tun da babanka ne ya za ka yi da da'awar shi zai gaya ma innan shi to ke inna kin ga dai yanzu gashi mutanen nan suna yi da mu gwamnatin nan ana yi da mu kuma yanzu baba yazo ya ta zagin allo likita ya ban ita ma ya ta dauda maratin da ɗanta na cikin gwamnati ka san mata da san yaya shikenan kai karshe dai annabi nuhu ya tire ma dan ya tire ma matan ya tire ma kowa yace shi rabbul alamin zai yi to yanzu abin da za a yi kai duk inda annabi nuhu ke zuwa yi wa'azi kai yanzu ka shirya tawaga a ministirinka kan'ana kenan ka shirya tawaga duk inda annabi nuhu ya je wa'azi kai kuma a je da kai ka bata wa'azin annabi nuhu in ya je gari yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi mutane aka ta gaskiya wa gaskiya aka yi imani da ya bar garin sai kan'ana ya taho a gwamnatance a zo a tara mutane ce wani tsoho bai zo muku dan jiya ba mai sufa kaza mai sufa kaza a ce ah me wa'azin nan ne sai ce a ɗebo ya ce a je cikin mangala ta a ɗebo sarƙoƙin kama mahaukaci sai ce wallahi tallahi babana ne haukace waye ya haukace ne neman shi nake in ɗaure shi ban san inda zan gan shi ba sai jiya ake ce min ya zo nan gara sai a ce aiko daga nan gari kaza yi to da Allah in ya dawo ku kama min shi ku ɗaure sai ya tura ‘yan leƙen asiri, da annabi Nuhu ya wuce gaba, shi kuma sai ya bi baya. Haka aka yi ta yi tsawon shekara kusan ɗari ana wannan fafata su. Don ya biya buƙatun shi na duniya. Kenan, kai wannan dai ta gagara. Ya ka ce, to abin da za a yi kawai, a haɗa kai da matar annabi Nuhu ta kashe shi. Sai ai, duk abin da kuka shirya kafin ku zartar da shi yana gaya min Allah ya gaya mashi haka ba zai kasu ba sai ƙarshe dai annabi nuhu alaihi salam ya ga dai fajirci ya kai inda ya kai shine annabi nuhu yazo ya addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara an ce kafin wannan ya ce rabbi inni magalubun fantasir Allah ni arjani Allah ka taimake ni sanan annabi nuhu alayhi salam da ya zo ya addu'a ya ce Allah ina roƙonka ka saukan mu mutanen nan da azaba kada ka bar duk wani wanda ya rike gida da ya wani wanda zai iya rike gida magidanci Allah ka share shi a bayan kasa Allah ce to nuhu naji amma je ka ci gaba da wa'azi amma ga jibril nan zai kawo maka wasu ƙwayoyin itace ka je ka dafa su an ce ice ne wanda zai yi falanki kenan kai kana so a halakar da mutane an ce to ga ice ga ƴaƴan ice ka je ka dasa su sai sun girma kayi falanki kayi jirgin ko za a halakar da su shekara nawa kaga wasa sabon jirgi kenan annabi nuhu an shi umarnin Allah ya je dasa itatuwa yana kula da itatuwa yana wa'azi yana kula da itatuwa yana wa'azi bai fi a shekara hamsin a samu mutum ɗaya ba itatuwa suka girma wannan sai Allah ya aiko mala'ika da wani cewa ka ce mani wai yana kallon itatuwan shi kuwa ya ubangiji ina kallon su ina jiran umarninka Allah ya ce to ka je ka yanke su to sai dakatar da wa'azi ya je da zarto yadda ka ana sa inji a yanke inci haka ya je da zarto yana yankawa yau da gobe yau da gobe ya kada itatuwan Allah ce ai falanki zaka hidda yazo yau da gobe yana yi yana yi ya fidda falankai sai kuma da an tada hira a ce wai ina labarin nuhu ne a ce kai ai yanzu nuhu ai abu wa'azi ai ya ga yo ai ya kama abun yi ai kafinta ne yanzu akwai yanzu ba ka ake ba ko da ustaz malami mai wa'azi ya dan samu wata yar sana'a yana yi wai ina dan ustaz nan mai mana wa'azi tsakanin a ce a mala ai an buɗe mai shago yanzu ai ka ci mari wannan halin kafirai ne a kiyaye yi ma malaman addini din su yalin kafirai ne amma malami wajibin malami dole duk inda malami yake sana'a in dai ka zama malam zalla ka shiga uku da jahili ba za su baka abin da za ka ci ba in kuma Allah ya rufa ma asiri su rinka maka sharri abin da kawai ake so kai malami ne eh to a ganka wando ya sha daddaga tela ya ciki jallabiya ce tana jan ƙasa babbar riga kuma ta yi tsuruɗiya gwiwa ai malamin Allah ne malamin Allah ne sai wani ya ɗauko tashi matattakai ne matattaran bola gidan mutane amma ka ɗinka riga yau a ganka da gizina gobe a ganka ka sai buhun shinkawa ka kai gida a kai wai malamin nan karatun ko ya tsaya mu a kawai daram karatu muka tsaya mu kuma Allah ya rawa mana asiri yau duk rigar da zaka sa za mu fa kuma Allah ya rawa mana asiri ba za ka ga shagon mu ba ba za ka ga gonan mu ba yauwa ko ba za ka kashe riga ka ba mu ba wannan al'adar mutane ce haka su to shikenan ta annabi nuwa ai ya koma ai ai kafinta ne ai kafinta ne to shikenan bayan ya gama yanka falanki Allah ya ce ka je ka yi jirgi annabi nuhu ya jirgi ruwa wanda al'adar jirgin ruwa bakin teku ake yin shi da ka gama sai a taru a tura shi ruwa to shi sai ya zo tsakiyar gari na shi a'a okay nuhu mutane ana zuwa can kai kuma ka zo na yace ni Allah ya ce ni kenan annabi nuhu alaihi salam ya gama jirgi bayan ya gama jirgi kuma saboda lalacewa da iskancin kafirci duk wanda ya ji bayan gida me kai ya je masan gidan shi yayi sai ya zo cikin jirgin annabi nuhu sai yayi dan an ce jirgin a sama ya kai kamu 40 a kwanci ya kai kamu 60 kenan mutanen gari suka suka jirgi da kashi annabi nuhu dai yana nan tunda Allah bai ce magana ba bai magana ba to da abu ya matso sai Allah ya saukar ma mutanen garin da wani ciwo kamar ka ce kirci ko kazuwa babba da yaro mace da namiji alhaji da sarki kowa kazuwa kuma duk maganin da za a yi aka yi aka kasa kamar yadda mai rawar bayani ya kawo shikenan rannan wani mutum ya je da daddare zai yi kashi cikin kwale-kwalen annabi nuhu alaihi salam kawai yana zuwa he zabi he tsunduma cikin wannan bayan gida ya dawo gida hankali kwashe zo ya ɗebi ruwa ya wanka ai yana yin wanka sai ya kamar bai taɓa yin wannan ƙazuwar ba ya samfule tsaf kai ina ka samo magani to kin ga dai wanka ne masancin na faɗa ne wanka ta ɗebi ruwa ce wanka sai ƙazuwa ta ƙaru sai kai ya ka ɗebo mun kashin ta in ruwa aka ɗebo kashi ita ma tana yi tawon ta shawa mu ƴaƴa suka warke aka ce ai gidan wani an samu maganin maganin kirci da kajuwa bayan Allah sai ya faɗa ɗaya da daddare ya je kwalakwalan annabi Nuhu ya ɗebo kashi ya zo ya raba mutane su bashi kuɗi su suka yi abinsu su suka saya abinsu ka san ka san ɗan kasuwa duk wanda ya ga ana wani ciniki wanda ake ciniki nan da ai kaga shi ma zai kutsa wani sai ya fa kai da daddare yana zo a daman nan kake ɗiba to mu biyu kawai mu biyu kawai to haka dai har gari dai ta bayyana kai aka je aka aka kwashe kashin da aka yi aka wanke jirgi Allah ce ya no to lokaci yayi amma alamar zan saukan mutanen nan ruwa ta sama ta kasa amma alamar da za a gane ita ce alamar da in ka ji an ce ruwa ya fara bulbulowa ta ƙarƙashin obin inda ake gasa waina. To, ka shiga taitayenka, ka ce mutanen ka duk zo su hau jirgi. Wannan ko katsam an ce ranar ashura goma ga wata, kawai sai aka tashi da safe. Gidan burau da ana hira kawai sai aka ruwa bul. Kai me kawo ruwa nan, me kawo ruwa nan? A buɗa malamiya. Me kawo ruwa, me kawo ruwa? in ruwa ya mamaye gidan burunki sai mamaye anguwa aka ji a gaya ma sarkin gari ce kai Allah buɗa mai hanya malam kafin rana ce zawali duk garin kowa ruwa ya kama shi kogo kowa ruwa ya kama shi kogo shikenan kafin dai lokacin sallah azhar mutane sun kama bujin-bujin cikin ruwa kawai sai Allah ya sako na sama faltar kalmawo ala amurin alƙudar kawai sai ruwa ya haɗe inda Allah ya nufa na ƙasa na yawa na sama na sakkuwa inna lamma ta galma'u amalnakum jariya kenan annabi nuhu alaihi salam ya zo ya dinga ɗiban mutanen shi ya zuba duk mutum tamanin da biyun nan cikin jirgi sai Allah ya ce to akwai sauran dabbobi zai shafe duniya ne fa duka ba wanda zai tsira sai kuna annabi nuhu ya shirye ce kowace irin dabba ta zo amma kowace za a ɗau namiji da mace sauran za su hallaka saboda halin kirki na dattijan kirki duk wanda suka riga zuwa namiji da mace kawai sai annabi nuhu ya sa su da wasu zo ce a na ɗiba hatta jaki sai da aka ɗau jaki da jaka alade alade da aladiya kare da karya komai daga nan sai annabi zai to ya Allah ruwa ya kama ya fara kama jikin kwale-kwale ya za a yi ya Allah ya ce ai bismillah ce yaron jirgin bismillah ce giyar jirgin bismillah ce giyar baya in za a yi rubar wa qalar ka wufiha bismillahi majraha wa mursaha da haka in ana son ta tafi da an ce bismillah sai ke gaba an sa giya ki in ana son ta tsaya da an ce bismillah sai ta tsaya in so ake tayo baya da an ce bismillah sai ke baya to a ƙarshe a takaice dai annabi nuhu alaihi salam sai da ya kwashe mutanen shi suka yi sama an ce sai da suka yi wata shidda suna yawo a sama ruwa ita kuma duniyar nan baki ɗayanta Allah ya mamaye ta da ruwa guri biyu ne Allah bai mamaye da ruwa ba daga saitin Ka'aba sai saitin kabarin manzon Allah su kadai ne ruwa bai mamaye ba amma ko ina har masallacin kudu ne da ruwa ya mamaye shi to shikenan Allah subhanahu wataala ya halakar da wa'annan mutane baki ɗayansu to shine Allah yake ce mana walaqad nadana nuhun hakika annabi Nuhu alaihi salamu ya kira mu ya gaya mana koken shi ya ce inni magalubun fantafir Allah ya ce fa ni'mal mujibun madalla da masu ansawa in an kira su ta Allah kenan madalla da su Allah da annabi Nuhu ya kira su to sun ansa mu shi wa najjaynahu Allah ya ce ko muka tseratar da annabi Nuhu alaihi salam wa ahlihi da masu imani in an ce alahu iyalan shi to akwai matar shi fajiran nan ta halaka akwai dan shi kan'ana lokacin da ruwa ya sama kan'ana ya taho a guje a guje a guje saboda tausayin uba da tajiwa abin da ya mai shi ke ba da dama a kashe shi shi ke zuwa ya ce mahaukaci ne dan ya toshe da awar baban shi amma da ya zo zai wuce sai annabi ya ce ya bunayar kan ma'ana wala takun mal kafirin yace kai ɗana zo ka hau jirgi tare da mu sai ce kai baba ta'awi ila jabalin ya asmuni min alma baba bari zan je kan dutsen can dutsen can ne kadai zai iya kiyaye ni daga ruwa sai annabi ne ce mai la asma al yawma min amri la illa man rahim yace ai yau ba wanda zai tsira hidi wanda Allah ya ji kanshi to kan'ana bai samu magana ba wahala bainahum al mawt kawai sai kun fata raba tsakanin sai can da kan'ana annabi nuhu ya ci gaba da hidimar shi an ce cangun inda kan'ana yake hange dutse ne ashe cangun mala'ikan jahannama ne ke jiran shi tsaye yaje kawai aka buge shi annabi nuhu da aka nan sai ya ce rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq Allah dan nan da ne magana shi cikin iyalai na yake sai Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun salih Allah ya ce ba danka bane ai yayi aikin ba mutanen kirki ba to kenan kaga danganan uba bai amfana ma komai in baka bi Allah ba danganan uwa bai amfana ma komai in baka bi Allah ba in babanka ne shugaban waliyan zamanin nan in baka bi Allah ba wuta za ka ba magana shehu ake ba waliyi ake kai in babanka ne kudubi shike kan kujerar manzo Allah ko to in babanka ne kudubi baka bi Allah ba wuta zaka shi yasa shehu radiyallahu anhu a cikin hudubatul jalila yake cewa abna'us salihuna salihuna ila aflahu al'amal wa illa falai walaysa minhu yace ƴaƴan mutanen kirki mutanen kirki dai amma ba in sun kyautata aiki wa illa fala in ba su aikin kirki ba su ba mutanen kirki ba ne da aka dangantuwa nasba ni dan wane ne ba ta yi amfana ma kawai ni dan wane ne ba ta amfana ma komai kai dan waliyi ne to bi hanyar da baban ka yi kai dan malami ne bi hanyar da baban ka yi kai dan shehi ne bi hanyar da baban ka yi sai a girmama ka amma in baka bi nan ba to ba wannan abun ba zai amfana maka komai ba a wajen Allah wai wani mai waka ba yana cewa bi jiddin la bi jaddin kullu mujidi fa hal jiddin bila jiddin bi mujidi da kokari ake samun matsayi ba da dangane ba kokari zaka yanda iyayenka suka yi kokari sai kai kokari ka samu matsayi amma in ba kai kokari ba ba abin da zaka iya samu sai ka ga wani can ɗan ba ma guje ya musulunta ya zo ya kokari ya ɗare matsayin babanka kai sai da in kawo ce a ce ɗan malam ina ga jiya lahiya nan ɗan malam ba kare ba ke a wuce da kai to shi Allah ya ce inna laysa min ahlika inna amalu ghayra salih to shikenan Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu baki ɗaya Allah ya ce wa najjaynahu wa ahlahu muka tsiratar da annabi Nuhu wa ahlahu da mabiyan shi masu imani min al-karbil azim daga wannan bakin cikin mai girma ruwa ya kashe uwa ya kashe uba ya kashe da ya kashe miji ya kashe mata ya kashe mai hankali ya kashe mara hankali ya kashe dabba ya kashe mutum akwai tashi hankalin da yake wannan Allah ya ce to su wannan ya muka tseratar da su daga wannan bakin cikin mai girma ba su ga wannan bakin cikin ba sai da suka yi wata shida suna yawo da Allah ya gama saukar da ruwa sai kuma Allah ya yi wahayi zuwa ga ƙasa su ya arlib la ima'iki wa ya sama'i aqli'i Allah ce ke ƙasa wanda kika bulbulo da shi mai da aikin da zamu mun gama ke kuma sama kama bakin ki rike falkar ka tsaya hakan ruwan da aka sako da shi da na saman da na ƙasa suka yi ƙasa kuma sama ta ƙasa ta daina annabi nuhu alaihi salam ya ta jiran umarni a wata shida nan da suka yi ba yunwa ba kishi ba gajiya ba bacci ba gyangyaɗi duk Allah ya ɗauke musu to shikenan bayan wata shida sai Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da su akan wani dutse da ake ce mashi Jud a ƙasar Lebanon an ce wannan jud din kusan yan hizbullah labana din nan nan suke tattara yanzu suka sauka anan baya sauka anan sai ce to ya za a ji labarin kasa mushen kafirai ya cika kasa sannan annabi nuhu alaihi salam ce to abinda za ni cikin dabbobin da ma'aiki wani an ce sai ya fara aiken kamar tsadda haka ta tafi ita da ta je a kamar hankaka ya fara aiki shi ko mala hankaka yana zuwa sai ya ga ga dama ga mushe me ko ya da ya faɗi sako kawai ya kama walima shi a can ya kama cin nama kawai na biyu ce tsadde ta sauka ita tana zuwa sai ta gani sai ta ya annabin Allah to ai dan aikinka na ta ya kama bukin nama dan dai annabi Nuhu alaihi salam yazo suka sauka aka sauka a cikin duniya kowa kuma ya kama hidimar shi daga nan kuma Allah ya rayar da waɗanda ya rayar ونجينا وآل من الكرب العظيم وجعلنا وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على نوح في العالمين Ubangiji subhanahu wata'ala ce bayan Allah subhanahu wata'ala ya sauke annabi Nuhu da masu imani, Allah ce, Waje Allah zurriyatahu sai muka sanya zuriya annabi Nuhu alaihi salam humul baƙin, su ne wanda suka yi saura a duniya. Domin wannan yanayi na hawa cikin yanayin ba a taka ƙasa ba, ya jawo mu wa'innan ‘yan Adam raunin rayuwa. Da haka da aka sauko duk masu imanin nan. sai suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa sai ya zama duniyar baki ɗayanta babu wanda ya rage daga annabi nuhu sai matar shi sai ƴaƴan shi hamu da samu da ya fi su su kaɗai suka rayu to shi yasa annabi nuhu alaihi salam ake ce mashi abul bashar sani uban mutane na biyu bayan annabi adamu to duk zura annabi adamu zuwa annabi nuhu a rushe ta yanzu wannan hukun suka yi saura to su ne su suka yada amma duk wata zara'a wacce ba su ba Allah ya halaka da su sai ya zama sai Allah ya kasa duniyar gida uku wani yanayi na mutane sai Allah ya ba samu an ce da inda kaga balarabi ko ba farisi irin yan Iran ko Rom mutanen Rom to wa'annan jikokin samu ne dan annabi Nuhu larabawa farisawa rumawa ai zaka suna da kama a wajen ƙarfi haka nan ham shi kuma sai Allah subhanahu wataala sai yasa shi ne kakanmu akwai kiftawa na misra su kabilar su fir'auna kenan akwai sudan mutanen baƙaƙen fata akwai barbar irin jajayen larabawa amma buzaye ai da yawa ana ganin irin sadaka yalla din nan ko ga mutum jajawar amma buzu ne kuma sun ma taɓa yin yaƙi da baƙaƙen buzaye ai buzayen suka mai da su bayi mafi yawan su ma za ga can asalin su bayin baƙaƙen buzaye ne a irin Nijar Libya da sauransu amma kuma su ne malamai suke da ilimi a cikin su da sauransu to zai zama cewa irin yankin Misra a nan kiftawa suke in ka cire wani Isra'ila iftawan misra mu sudan baƙaƙen fata wannan irin larabawa buzaye ɗin mu kuma kakanmu shine hamu ɗan annabi nu shi kuma yafis shi kuma akwai turkawa akwai wata ƙabila ake ce masa ƙaliya su wannan su ƙaliya an ce Allah ya yanke zuri'arsu saboda wani laifi da suka yi daga baya akwai kuma waɗannan ya juju wa majuji nan da Allah yake cewa hum min kulli hadabin yansilun to su su ma an ce su ma jikokin ya ci su ne amma malamai sun ce to kenan yana fassara wannan ya juju wa majujin mutane ne kenan to nan dai malamai sun ta kai ruwa rana wasu ce su ne wasu su ce ba su bane haka dai aka yi ta yi har ya zuwa Allah ya yaɗa duniya kuma ya sake ta sabuwar duniyar sosai Allah ya ce waje an na zuriyatu sai muka sanya zuri'a annabi Nuhu alaihi salam humul baqina sune masu wanzuwa a fadin duniya yanzu mu nan dukkan mu kakan mu annabi Nuhu alaihi salam wa tarakna alaihi fil akhirin Allah subhanahu wataala ce wa tarakna alaihi muka bari akan annabi Nuhu alaihi salam fil akhirina a cikin masu zuwa nan daga baya duk wanda zai zo nan daga baya to zai zama cewa jika ne na annabi ne salamun alamin ko an karanta salamun amincin Allah ya tabbata ala nuhi ga annabi nuhu alaihi salamu fil alamina Allah ya tabbatar mai da aminci a cikin dukkan talikai baki daya wannan kaman wata lambar yabo ce Allah ya ba annabi nuhu wanda in dai dan adam ne musulmi ne, ba Yahude ne, Kirista ne, ba maguje ne, kowane iri ne, Allah ya sanya ma annabi Nuhu wani mutunci a idan shi. Yana ganin mutuncin annabi Nuhu, saboda in ya bi tarihi ya bi salsala sai ya gane to ai kakansu annabi Nuhu ne, ya zaki kakansu? To shi sa Allah ce salamun, amincin ya Allah ya tabbata ga annabi Nuhu fil alamina a cikin talikai. to ita wannan ayat salamu ala nun fil alamin shi Abdullahi Gwandu a cikin Diya'u Tawil yake cewa duk mutumin da ya wayi gari ya karanta salamun ala nun fil alamin yace a wannan wunin kunama ba za ta harbe shi ba da ka tashi ka ce salamu ala nun fil alamin ka kama hidimarka ko gidan kunama za ka je ka kwanta rannan dai Allah zai kiyaye ka ba za ka harbe ka ba to ita wannan kalmar salam kalma ce wacce Allah bai taɓa gaya ba wata halitta ita ba in ba ɗan adam ba. Za ka ji ko salamu alamu, salamu ala Ibrahim, ko wa salamu ala ibadi lazi na ƙafa. To duk da yanka ji Allah ce salamun to Allah yana nufin amincin shi da tsirar shi da tausayin shi da girmama shi su tabbata ga wanda yi ma haka to shi yasa annabi Adam alaihi salam lokacin da Allah ya halice shi sai Allah ya ce mai Adam ka je ga gungun mala'iku can ka gaishe su yana zuwa ya ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum sai suka ce mai alaika salamu wannan salamun ɗan adam ake gaya masa to kuma akwai salatu ko ba muna cewa assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ba to salatu daban salamu daban lokacin da Allah ya saukar da aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wani sahabi ya zo gun manzo Allah ya ce ya rasulullah mun san yadda za mu yi maka sallama mun ka ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah to ya za mu maka salati sai manzo Allah ya sun kuyar da kai ya shiru ya ƙara mai mai ta hasso uku har sahabbai da suka fahimci annabi bai so magana ba sai manzo Allah ya ce to idan za ku mun salati tunda abu ne na darajar annabi kamar yanzu misali yanzu ɗanka ne ya je ya sauka ƙwar'ani ya fara hankali sai ya zo ana zazzaune a gida sai ce baba wai idan ka shigo gida ya za mu rinka gaishe ka ne ya zai ce sai ce to da na shigo na ce salamu alaikum sai ku mimmiƙe tsaye ga baba ga baba sannan da zuwa baba sai ku dudduka ina wuni ina wuni shi zai haka ku ba zai haka a sai ce ku tambayi innaku haka ne ko ita ce za ta faɗi girman shi an fahimci misalin to irin wannan ne fa Allah ya ce sallu alaihi ku yi annabi salati to kuma shi annabin ne zai faɗi yadda za a yi mai salati ya ce to idan za ku yi mun salati ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima annabi ce in za ku kwatanta tunda Allah ce salati ai ana ma annabi Ibrahim salati to ku ranka kwatanta mun irin salatin annabi Ibrahim kaga wannan manzo Allah yayi alkunya tunda abu ne ya shafi mansubin shi to daga nan sahabbai suna ta wannan salatin kamar irin doka a miƙe ne a gaida annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo gobe a har a miƙe annabi ce Allah ku daina miƙewa kuna gaishe ni kamar yanda ajama ke gaida shugabannin su kuma sahabbai suka ga kai annabi ya zo kawai kowa ya zauna ai ba a ladabi ba wannan kawai sai wani mawaki annabi na tuwa kawai sai ya miƙe shi a kumu wal qiyamu ilayka fardan wa tarkul farda an la yastaqim ayyamkin mallahu aqalan rajihun wa ma'arifatin yarasa wala yakun yake annabi ka sa doka dai ka tashi amma wallahi ni tashi ba dan dai a tashi a gaida kai dole ne shi ko bai yiwu a bakwarilla mutumin da ke da hankali da sanin darajar ka da mukamin ka kuma ya ganka ya zauna ba zai yiwu ba sai annabi ya dawo ta faɗa shi masha Allah masha Allah annabi bai sa bai buga stan ba to dan martaba annabi to kallon wannan martaba shi ya buɗe masa habbai babin salati idan kana bin littattafai za ka ji an ce ga salatin sai na abubakar ga salatin sai na umaru ga salatin sai na usman kalmar ma sayyidina allahumma salli ala sayyidina a sa sayyidina sahabbai ne ke yi ba annabi bane ke cewa allahumma salli ala sayyidina muhammad to daga nan sahabbai suka ta faɗaɗa salatan suka ta faɗaɗa in ka ɗauko ibnu kasir kashi inna allaha wa mala'ikatu yusalluna ala nabi za ga cewa cikin salatan da ya kawo a cikin hadisi sai da ya kawo salatin sayyidina ali Allahumma da'iyar madahuwati wa barak al masmukati wa jabbar qulubi ala fitratiha shaqiyaha wa sa'ida sai ce salli ala muhammadin al-fati lima ubulika wal khati lima sabaka wal mu'min lil haqqi bil haqqi dingai to kalma al-fati lima ubulika wal khati lima sabaka bakin annabi aka fara jinta kuma can da ya isra'i ma da ya tashi zai bayani gaba annabawa cewa waje alani fatihan wa khatiman to irin wannan shine kowa Allah ya ta buɗe mai kanzin salatin shi hanyar da zai rinka yi ma annabi salati taslimi an sani kowa da irin salatin shi wanda zai yabi annabi da shi Shehu ɗan Bodiyo Allah ya ƙara mashi yadda an ka samu dalailin shi da ya zo ya rubuta salatul fati sai ce wannan salatin yace yana da fifiko na daraja akan dukkan salatin shi Shehu ɗan Bodiyo ga ko ba kadire ne Muhammad Bakri da ya shiga halwa yi ta roƙon Allah Allah ya bashi salati wanda zai zama ya tsere ma dukkan salatai da zai samu kusanci da shi sai aka haska mai sai ya ga rubutun salatul fati a cikin haske shi sa ake cewa ya zo da shi a takarda haske a waye bai ganin wannan yanzu in dai ba rigima ake so ba buɗe wayarka da wani ya turo ma sako sai ka ga ga wahayi nan daga waya a takarda haske ko ba takarda haske ba ce to bai laihi a cikin wannan a hankalce ma kenan kuma ana kashfi yanzu a sama bayan sha a ce kawai ana da rana kawai sai aga sama an rubuta la ilaha illallah ba a jikin me aka rubuta kin haske to dan haka shi duk abin da aka ce Allahumma salli ala sayyidina ko ala Muhammad an gama salati sauran karin bayani salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati salatul kamil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatul kamilatin tilajina salatul tilajina duk abin da ya aka ce Allahumma salli an gama Saka salatul fati, salatin annabi In ka ji an faɗi darajar ta wuce hankalinka, to kai ka ce ma Allah wannan darajar da zaka bada ta wuce hankalina, ban ƴar kaɗan ta isa. Ka huta, ba ya rigima da kai ba. Mu da muka yadda za a bada tiriliyan ɗin mu mun ce Allah ya wuce. Sai iya ba mu yaba ansa. Ba wani rigima ce. Cewa an ce ta fi Ƙur'ani, ta fi wa ya gaya maka. Wa ya gaya maka. ba ce ta haifi ƙwar'ani ba ta duniya ba abin da ya fi ƙwar'ani to da haka haka salatai suke ko salatin fatin nan shi idan mutum ya zo salati ko yanzu ka ƙirƙirar salati abin da ake nema sai a ji lafuzzan salatin akwai girmama annabi a ciki eh akwai salati ya amsu kuma yanzu in na zo na ɗauke rabina da wajen ga Allah kai salati ga annabi Muhammadu Allah salati ne bai rabe ya ranka yi da yarbanci in ya mutu salati ne gun Allah ba dole ya da larabci ba kuma abin da kace Allahumma ya Allah salli kai salati ala sayyidina ga shugabanmu Muhammadin annai Muhammadu al-Fatihi mai budewa lima ugulika ga abin da aka kulle wal khatimi mai cikawa lima sabaka ga abin da aka tsere ma na saula haƙƙi bil haƙƙi mai taimakon gaskiya da gaskiya wal hadi mai shiryawa ila sawaɗikal mustaqim zuwa tafarkin ka madaidaici wa ala ali wannan salatin kai da iyalan shi haqqa qadarihi salatin kai shi daidai matsayin shi ne matsayin annabi wadimu da kace an an wuce daraja an an yayi yawa me matsayin annabi a wadimin matsayin annabi tunda an ce an zuzuta salati Allah ba zai ba da wannan ladan ba. Yanzu a ba da ladan saukar Ƙur'ani miliyan ya kai daraja annabi. So wa miƙidari da kuma matsayin da ka sani miƙidarin shi al'azimu mai girma. Shi ne salatul fati. Me yasa muke ruɗa kawunan mu? Daka babu rikici cikin sha'anin salatin annabi. In ka ga salatul fati ba ke ma batun da kayi kulliya rubuta naka ka rinƙa yi. Ba rigima ciki. dan kulliya ba iya larabci ba tunda kai kulliya rubuta naka ka rinka yi tunda ka dan kulliya ne Allah ya amsa mu ma in muka ga yayi li irabi ya fita na hau tsabtsan mu ma ya mu rinka yi ba mu san nan ga wai mu rinka cewa wani wa na dan kulliya za mu rinka cewa mu ma wani kidari lazim a wa barna alai filakirin salamu ala nuhin Allah ya tsira ala nuhin ga annabi Nuhu Allah ya girmama daraja annabi Nuhu fil alamina a cikin dukkan talakai baki daya baki daya mutanen annabi Nuhu alaihi salam da sauran al'umma ya zuwa tashin kiyama Allah ya girmama su ya daraja su kasantuwa suna cikin jikokin annabi Nuhu alaihi salam kuma shine annabin da yafi kowane annabi tsawon kiran mutane zuwa ga Allah kuma shine annabin da Allah subhanahu wata'ala da Abdul Shakur sunan shi sai Allah ya maida mashi Nuhu kuma ya fi son Nuhu fiye da Abdul Shakur wani ko Allah ne cewa innahu kana abdan shakura to saboda yanayin lokaci ne ya kamata mu kwana in Allah ya taimaka rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cike mu alfarmu manzo Allah to nan za mu kwana saboda zikirin juma'a sai Allah ya kai mu guda akwai tambaya wanda yake cewa tambaya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin No, ai a bashi da abashi, ai yana so ko? A bai kamata, ai dama idan mutum ya mutu, ba a mai aski, ba a yanke mai kumba. Don haka sai a bashi da wannan askin nashi a taje mai abin shi yadda yake tajewa, a gyara mai ya tela yara da shi haka. Eh kaga zai zama wa'azi ga 'yan baya ko? Yau da haka in mutum ya askin banza ba a aski, a kan aske mai. in ma an yi ganganci an aske a tattara kuma a sa mai cikin likafanin shi ya tafi da ita in yi je can sai ya masu ƙarin bayanin zai ce masu wannan aski na annabi wane sai ya gaya masu in yaji Allah ya kiyaye mu a to ai ta makara ba ice ba ne ya za ka tsorata mutum kai ne ta hayili ne kawai na tsoro in ka tsorata da abu shi kenan ko ba wani makara ba ta motsi ice ne kawai in ma an gaji da ita kawai a faskare a je gida a yi su babu laifi da haka makara ba ta tsorata kowa amma ne wani lokaci aljanai suna amfani da ita in suna son su fargita musamman idan mutum mai yawan wuridi ne na aljanai dan ni naga irin wannan da yawa idan mutum na irin wuridi na aljanai don akwai makara aljanai suna amfani da ita don su fargita shi don bai sa abu in ya fargice daga nan shi kira dan mun san wani mutum lokacin muna zaraya muna yan yara kawai haka wani babban malami da makara yana ta yawo akram kalla ina zuwa yana cewa ai yana kai ta gawa ce cikin lahira zan kai ta ba ba kowa ashe wuridin aljani ne da haka irin wannan ne a kiyashar wannan amma makara ice ne kawai ba ta tsoratar da kowa to akwai wata to ta me na eh eh bai ji daɗi ba ya da fi jin daɗin kuma ya fi ji daɗin ba mutumin da ya alwala sai ya taɓa matashi to idan ya taɓa matashi ai ne a shi ma ya kawo hukuncin idan ya taba matan ne da niyyar ya ji daɗi sai ya ji daɗi alwala ta walwale idan ya taba ta ba da niyyar ya ji daɗi ba sai ya ji daɗi alwala ta walwale idan ya taba ta da niyyar ya ji daɗi bai ji daɗin ba alwala ta walwale idan ya taba ta ba da niyyar ya ji daɗi ba ko bai ji daɗin ba alwala shirana an fahimta haka yake to kuma wannan hukuncin na namiji haka yake kan mace yawwa kin ga mai gida yayi tsaf ki je wajen gyara mai kafada dan ki ji daɗi ki gyara mai babban riga ki taba kafada shi da niyyar ki ji daɗi ko ba komai alwalar ki ta walwala in kin yi niyyar ki ji daɗi ba ki ji daɗi ba alwalar ta walwala in ba ki niyyar ki ji daɗin ba kika ji daɗi alwalar ta walwala idan kika gyara babban riga ba da niyyar ki ji daɗi ba ki ji daɗin ba alwalar ki na Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan wa alaikum salam Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Babu komai don mutum ya ci wani abu ya makale mai a baki inda ya kuskura bakin shi shikenan ba wata matsala insha Allah. Amin. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Eh. Na'am.
ba abin ya so da shi ke jirgi da ya ci gaba da jirgi wata yadda ya kai shi bayan ya fito
yanzu dai a takaice kawai ta yanke tambayar abin da kake nufi mutum ne yake da dan uwan shi yana ziyartar dan uwan nashi amma ya fahimci kamar dan uwan bai son ziyara ya zai yi a ai ya ka take to faɗi ta ƙarshen eh To, to ai yanzu ziyara ta zama wani abu tun da yana ta dan goshe mai wani sihiri ko wani kulli. Ai kaga wani abu kuma ya canza. In sihirin ya mai bai daina zuwa ba ai wata raki ce zai samu. Ko to irin wannan tun da ƴan uwan da yawa kuma hanyoyin sada zumuncin ba ƴan kaɗan bane. Manzo Allah ya ce silu arhamukum walau bisala. Ko ya daina zuwa sai ya rinka mai waya. ana gaisawa an fahimta ko kuma ya samu wani kuɗin da za su gaggawa su gaisa ya sai dimar shi shi ma ya sai shi in yi wannan ya isa Allah ya biya dukkan mu lokaci ya yi ko ya hakuri ko rike tambayar ya gobe fatiha da salati fatiha